بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الوابل الصيب من الكلم الطيب من أتكم فسلين شابقي وانديك بياني أكن أذكار الكرب والغم والحزن والهم مال ابن القيم يشي وفي مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا تبت مسندنا الإمام أحمد دا صحيح ابن حبان البستي أبو حاتم سنن يا تبت باينن أتكل التافن المصنف ابن أبي شيبة sannan ya tabbata a cikin musnadu al'imami abi ya'ala haka na al'imamu tabarani ya ruwaito shi a cikin littafinsa addu'a dukkaninsu sun fitar da hadisi da isnadi sahihi hadisin yana tikewa zuwa ga abdullahi ibn mas'udin radiyallahu anhu ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma asaba abdan hammun damuwa ba za ta taɓa samun wani bawa ba wala hazanun ko kuma bakin ciki mai irin ƙona zuciyar nan wanda yake sa zuciya ta kumbura saboda tsabagen ƙonuwarta da damuwar da take shiga an bambanta mana tsakaninsu da alhammu da alhazan da alkarbu da alghammu tun a karatun farko na wannan fasalin to ba wani bawa da ɗaya daga cikin irin waɗannan halayen za su same shi ya tsinci kansa a cikinsu sai Allah ya masa gamdakatar faƙala sai ya ce Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fi hukmuk adlun fi qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghayb 'indak an taj'al al-qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri وجلاء حزني وذهاب همي إلا ذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا با wani bawa da zai yi wannan addu'a addu'ar ita ce Allahumma inni abduk ya Allah ni bawan ka ne ni bawan ka ne ba abin da Allah ya fi so kaman tabbatar masa da da ubudiyya kai kuma ka tabbatar ma da kanka ubudiyya cewa kai bawansa ne shi kuma shi ne rabbu to ba abin da Allah ya fi so kaman haka shi yasa za mu ga yake siffanta manya-manyan bayinsa da cewa yake siffanta su da lafazin abd ya siffanta annabi isa alaihi salam da cewa abdun ne abdullahi in huwa illa abdun an amna alaihi wa ja'alnahu masalan li bani isra'il lan yastankifa al-masihu an yakuna abdan lillah ولا الملائكة المقربون يا سبحان النبي صلى الله عليه وسلم أو غير يوا دتشي شي عبد الله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا دون النن النبي صلى الله عليه وسلم قمد كنسا yace innama ana abdullahi wa rasuluhu fa qul abdullahi fa qulu abdullahi wa rasuluhu ba abinda annabi sun ya fi so kamar a kira shi da abdullahi to kaga wannan kenan wa ibnu abdik sannan ya Allah ni dan bawan ka ne nan bunun wannan ko dai ta koma zuwa ga annabi adam alaihi salam wa ibnu abdika adama wanda shine abul bashar shine uban uban yan adam duka uban mutane shi Allah ya fara halitta a cikin mutane ko kuma kana nufin babanka babanka na kusa kowanne zai ɗauka wabnu amatik sannan ya Allah ni dan baiwar ka ne amanan ma ko dai ta zama hawa a matsayinta ta uwa ta farko ta 'ya'yan adam alaihi salam ko kuma kana nufin mahaifiyarka wadda ta haife ka duk zai iya ɗauka fasirar za ta iya ɗauka nasiyati biyadik ya Allah madaukakin sarki makwakwadan kaina a hannunka take ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim kaga nasiya ke kallala in lam yantahi lanasfa'an bin nasiya nasiyatin kadhibatin khati'ah to nasiya kenan kowa Allah madaukakin sarki shi ke rike da nasiyarsa wato gaban gashinsa kenan gaban kansa kenan Allah shi ke rike da shi mazin fiye hukumuk hukuncinka ya Allah ya gudana a kaina hukunci nan duka biyun alhukmu alkauni da alhukmu shar'i alhukmu alkauni Allah madaukakin sarki kai ne ka hukunta min damuwan nan da nake ciki sannan kai ka hukunta duka gabaki ɗaya yadda rayuwata take sannan mazin fiye hukumuk hukum nan alhukmu shar'i hukunce-hukuncen da kasa ka ce in yi kaza ka ce in bar kaza adlun fiye qada'uk sannan ya Allah duk hukuncin da ka yance mini adalci da alqada'u da alhukmu duk ma'anar su daya qada ai hakama wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya illa iyyahu ai wa hakama rabbuka alla ta'budu illa iyya qada'an shar'iyyan la kauniyyan a waccan aya so da abin da ka hukunta min ya Allah adalci kun ga wannan mutum ya fara kamun kafa da tazalluli da khudu'i ga Allah madaukakin sarki haka ake son in mutum zai ma Allah zai yi addu'a ya nuna ma Allah cewa shi makaskanci ne ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا قاقني قاقني وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين أو تآية annabawan Allah idan za su yi addu'a sai sun yi ma Allah tawazu sun nuna kaskantar da kansu gare shi shi kuma Allah ba abin da ya fi so kama haka in za ka roƙe shi to daga nan sai mutum ya ne sai ya faɗi bukatarsa as'aluka bi kulli ismin huwa lak ya Allah ina roƙonka da duk sunan da yake naka ne sunan da yake naka ne wannan yana tabbatar mana anna lillahi subhanahu wa ta'ala asma'an wa hiya fi ghayati husni shi yasa ba a ce musu al-asma'ul hasanatu sai dai a ce al-asma'ul husna ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى to Allah yana da sunaye mafiya kyau wannan yana tabbatar da haka sannan wannan na nuna hukuncin yin tawassuli da asma'ullahi ta'ala al-husna da kuma siffofinsa maɗaukaka in mutum zai roƙi Allah to ya tawassuli da sunayen Allah wanda suke mafiya kyau sammaita bihi nafsaka wanda ka kira kanka da wannan sunan wannan malamai suka ce yana nuna anna asma'ullahi ta'ala tawqifiyyatun sunayen Allah tauƙifi ake yi an yi tauƙifin ba a ce ka kirkiro ma Allah suna ba duk yadda lafazi ya kai da kyau to ba za ka kira Allah da wannan sunan ba illa idan samma bihi nafsahu sai dai idan ya kira kansa da wannan sunan aw allamtahu ahadan min khalqika ko ka sanar da wani bawa daga cikin bayinka wannan abdu din annabawanka ke annabawa domin sunayen Allah ba a sanin su sai ta hanyar wahayi in kuma a zamanin wani annabi ne to annabin ya zama yana da rai sai Allah ya sanar da wani waliyinsa wanda annabin na da rai a lokacin sai ya kai ma wannan annabin sai annabin nan ya tabbatar kamar yadda wani sahabi ya zo yana addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji shi ya ce laqad da Allah bismihi al-azam alladhi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta lallai wannan ya kira Allah da sunan da sunan sunansa mafi girma wanda idan aka kira shi da shi sai ya amsa in kuma aka roƙa aka roƙe shi sai ya bada to kaga aw aw alamtahu ahadan min khalqik shine wannan babu din sa kenan aw anzaltahu fi kitabika ko ka saukar da shi a cikin littafin ka a cikin littafin ka ba littafi ɗaya ba littafan da Allah ya sauka in an samu wani suna daga cikin sunayen Allah a cikin wannan littafin kuma ya tabbata to shi kenan أو استعثرت به في علم الغيب عندك كوكما يا الله مدوك كنسلكي kaza makaki banta da wannan sunan a cikin ilimin gaibu da ke wajenka ba wanda ya san wannan sunan sai kai da wannan ne malamai suka ba da ka'ida suke cewa wannan duka na nuna anna asma Allah ta'ala laysat mahsuratan bi adad sunayen Allah ba su da iyaka da Allah da annabi su ya ce inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhala aljannata ba yana ba Allah yana da wasu sunaye guda 99 ba Allah sunayensa guda 99 bane a Allah yana da wasu sunaye guda 99 duk mutumin da ya ihsa'in su malamai suka ce al-ihsa ihsa'u hadhihi al-asma shine al-ilmu biha mutum ya san su ya san su na biyu ma'arifatu ma'aniha ya san ma'anoninsu na uku bayan ya san ma'anoninsu an ya hafazaha ya haddace su sannan na hudu an yi amala biha ya aiki da su kowane suna na Allah yana da tasiri kowane suna na Allah yana da aikinsa in ka ce al-rahman to yana fa'idantar da rahama ta Allah maɗaukakin sarki yana fa'idantar da ta rahama ta Allah maɗaukacin sarki shi yasa sai ce arrahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala yarhamu man fil ard yarhamukum man fis sama kaga sai ya hada arrahimuna masu tausayin bayin Allah a ƙasa yarhamuhumur rahmanu Allah mai rahama wanda ya siffanta da sifa ta rahama yana tausaya musu saboda ka irhamu man fil ardi ku tausaya ma waɗanda suke ƙasa ya hamkun man fi sama shi kuma wanda ya daidaita a sama yake burbishin sama shi kuma sai ya tausaya muku in ka ɗauki sunan Allah ar-rahim haka haka sunan Allah at-tawwab shi yasa dole ai zinubi dole bayan Allah su yi zinubi me ake nufi da dole su yi zinubi Allah ya kaddara musu za su yi zinubi saboda liya'mala اسم الله سبحانه وتعالى التواب عمله domin sunan Allah mai tuba mai karban tuba yayi aiki su yi zunubi sai su tuba sai Allah ya karbi tuban su to kaga at-tawwab kenan haka sunan Allah al-ghafur shi ma haka to asma'ullah ta'ala laysat mahsuratan bi'adad ba su da iyaka أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي أن تجعل القرآن ربيع قلبي يا الله كسنع القرآن يزم دوسين هو كاكر زوشياتا هو ياسر ربيع ربيع لو كتندا هو ميكي دائي سنة دا ربيع الصيف سنة دا ربيع الشتاء لا رباوة سنة دا كاكا تلوكة زافي لوكة بزرة sannan kuma suna da kaka ta lokacin hunturu duk suna da shi a lokacin abinci ke samuwa abubuwa suke daɗi sai ka ji suna baiti suna atakan rabi'u talqu yahtalu dahikan min alhusn hatta kada an yatakallama ce kaka ta zo ga ta nan ta zo ta sakin mana fuska malam tana dariya ga ta nan saboda kyanta so ga kirfe kalkace da dariya to ka sanya ƙur'ani ya zama kaka wato lokacin girbi da lokacin cin gajiya na zuciyata zuciyata ta ci gajiya alƙur'ani ya zama zuciyata tana karanta alƙur'ani ya zama zuciyata ta ta'allaku da alƙur'ani ta yadda idan mutum bai karanta alƙur'ani ba a yininsa sai ya jin bai da lafiya ba in ya ɗauko shi sai ya jin kuma damuwa ba wa nura sadri sannan ya Allah ka sanya alqur'ani ya zama hasken kirjina ka sanya kirji ka haskaka kirjina da alqur'ani wa jilaa hazni ko huzni duka ya inganta larabcin ya inganta sannan ya Allah madaukakin sarki ka sanya alqur'ani ya zama shine sanadiyar yayewar damuwata wa zahaba hammi sannan kuma ya Allah madaukakin sarki ka sanya ya zama sanadiyar tafiyar bakin ciki na ya zama bakin ciki na da na karanta alkur'ani shikenan sai ya zama bashi to mutum yi wannan addu'a karshen addu'a kenan daga Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatik har zuwa wa zahaba hammi to idan mutum yi wannan addu'ar illa azhaba Allahu hammahu face sai Allah madaukakin sarki ya tafi masa da bakin cikin sa zai ji bakin cikin shi ya tafi wa huznahu da kuma damuwarsa wa abdalahu makanahu farhan sannan a makwafin waɗancan abubuwan guda biyu sai Allah madaukakin sarki ya kawo masa farin ciki shi kuma dan adam dama akwai shi da san farin ciki to kun gani da wannan ne malamai suke cewa ɗaya daga cikin makamat da sufaye suke da shi mai suna hazanu bid'a ne musulunci baya son hazanu koran ma hazanu yake maganin hazanu yake da shi to ya zaya a ce ga wani matsayi wai da za ka yi ta bi haka zama bawan Allah waliyin Allah na musamman kuma ba za ka samu wannan matsayin na waliyantaka ba sai ka zama mahazunun sai ka zama mai damuwa to ba daidai ba ne malamin taimiyya a cikin littafansa da yawa kusa kusa a tuhfatul iraqiyya fil amalil qalbiyya yi raddi akan wannan makamin na sufaye da suke da shi ne suna alhazan al-kushairi rahmatullahi alaihi a cikin risalatul kushairiyya ya kawo shi yana ɗaya daga cikin makamat da ya kawo ya tattauna a kansu ya kawo kuma maganganun su manya-manyan sufaye wanda suka gabace shi akan tabbatar da wannan to a ƙa'ida babu hazanu shi hazanu ko dai na farko ya ja maka zinubi ba in ka yi shi ya ja maka zinubi abinda Allah madaukakin sarki ya hukunta mutum ya ƙi juriya a kansa ya ɗora ma kansa damuwa sai ya zama kansa zunubi ko kuma ya sa ka ka aiwatar da abin da zunubi ne irin yadda yan shi'a suke yin zaman makoki kaga kaga kaga kaga zikir al-ahzan suke wai tuno da damuwa a sa bakaken kaya da sauran irin waɗannan ko kuma ya kasance ba lada ba zunubi ba lada ba zunubi shine damuwar da mutum zai zo ya shige ta wadda kila bata shafi addininsa ba sannan bata sa shi ya tuhuma Allah madaukakin sarki ba to kaga nan ba lada ba zinubi to me amfanin abin da ba lada ba zinubi ko kuma ya kasance ba ladan ba zinubi amma kuma sai ya haifar ma da mutum ciwo a cikin zuciyarsa wanda zai zama kuma daga baya ai ta tarairaya ina za a je da shi domin ya warke kuma ƙarshe ba zai iya warkewa ba sai ya samu abin da suke ci mishi azzabhatu sadriya ko saqtatul qalbiyya shikenan sai ya samu heart attack shikenan sai mutuwa Allah ka tsare mu so da ka damuwa ba a santa a musulunci malamin tamiya ya ce hatta abin da ya shafi addini ba a san damuwa an je uhudu an yi yaƙi an kashe musulmai sun kai saba'in Allah mu da kuma zaki ya ce wala tahinu wala tahzanu wa antum la'alawna in kuntum mu'minin wala tahinu kada rauni ya same ku ku ji gazawa da kaskanci dan an yi wannan yakin an kashe mutane saba'in wala tahzanu ka ku ta damuwa ku shiga damuwa kila ku ta zaman makoki sai Allah ce wa antum la'alauna fa ku ne fa kuke sama ɗaya daga cikin malamai in ya zo karanta wannan aya sai ya ce nahnu la'alauna sanadan wa matnan ya ce da matani da sanadin dummu ne musulmai a sama miki ba al'isnadul ali ake da shi ba to yace hadda matanin ma to kaga shi ne wannan saboda ka ba a san damuwa duk abin da zai jawo maka damuwa a matsayinka na musulmi to ba a san ka shiga cikinsa in akwai hanyar da za ka kauce ma damuwa to kauce mata in kuma ka shiga ga mafita an baka ga mafita an baka shi yasa za ka ga rubuce-rubuce sun yi yawa a game da hanyoyin da mutum zai bi ya kaurama da kansa damuwa musamman a wannan zamanin malamai suna da rubuce-rubuce da yawa da suke da su tun can dama akwai to amma dai a yanzu kusan tun da zamani ne na damuwa dan shekara sha biyar sha takwas yake gan shi ya zo tunanin shi na dan shekara saba'in ne kunshi ya yi ma mutane yawa sun sa ma kansu abubuwan da ba haka suke ba burace-buracen rayuwa sun mana yawa shi yasa kullum sai mu ta shiga cikin damuwa to Allah ya yi mana damuwa to wannan shine karshen wannan fasali na sha bakwai da malam ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi ya tattaro mana zikiroran da aka samo su daga annabi sallallahu alaihi wa sallam na maganin damuwa da bakin ciki da kunci duka idan mutum ya tsinci kansa a ɗaya daga cikinsu shi waɗannan zikiroran su ne Allah maɗaukakin sarki zai yi amfani da su ya yaye masa da sharaɗin kuma ya yi imani da abin da yake faɗa sannan kuma ya san ma'anar abin da yake faɗi kawai ba haka nan ba Allah shi taimake mu wallahu alam